إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله أخرج الله برسالته الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا جلفا اللهم أهلنا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون حديثي معكم في هذه الجمعة هو تذكيركم عما يتعلق بموسم المطر أيها الأفاضل لقد جاء موسم المطر موسم النعمة وموسم الرحمة وموسم الرزق وموسم الخطب وموسم الثمرات وموسم الخضروات وموسم الزرع وموسم الكلى وموسم العشب الحمد لله كثيرا لقد صدق الله تعالى حيث قال في محكم تنزيله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدبن وصبغ للآكلين يقول العلامة ابن كثير عليه رحمة الله يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يخفي الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع من السقي والشرب والانتفاع حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل ذمتها إنزال المطر عليها يسوق عليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرد يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجتركه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها وقال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وقال وأنزلنا من السماء رزقا وقال والزانيات ذروا فالحاملات وقرا يقول العلامة السعدي رحمه الله هي السحابة أو هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد أيها الأفاضل إن نعمة المطر عظيمة وهي رحمة من ربنا جسيمة فينبغي تذكير العباد بها وتنبيههم على الأحكام والشرائع التي تتعلق بها من رعاية بيئاتهم ومحيطهم وما يتعلق بالتوحيد وما يقال في كل عارض من عوارض هذا المو... هذا الموسم وما يتعلق بالأحكام الفقهية إن المطر له علاقة بالتوحيد الذي هو عماد الدين وأساسه فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب أيها الفضلاء يجب عليكم أن ترعوا الإيئات في هذا الموسم لتحموها من الفيضانات والسيول التي قد تكون سببا لسقوط الأبنية وهدم البيوت وحتى فقدان الأنفس وانتشار الأوبئة وتلوث المساكن والأمكنة والمحلات عباد الله وسعوا موارد المياه ونظفوا البالوعات واتركوا سد مسار المياه فإن ذلك يسبب الفيضانات وطغيان السيول أيها الأفاضل إن حياتنا كلها تتعلق بذكر الله تعالى حتى مع الطبيعيات فقد سنت لنا الشريعة الجراء بعض الأدعية والأذكار التي تكون في مناسبة عوامل موسم المطر فعندما تهب الريح أمرت الشريعة بذكر الله تعالى ودعائه ونهت عن سد الريح أخرج الإمام أبو داود بسند صحيح وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الروح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تصبوها وصلوا الله خيرها واستعينوا بالله من شرها فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وقال لا تصب الريح فإنما هي مبتلى وفي رواية فإنها مأمورة وأخرج الإمام أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا أرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر أراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض منزلنا أيها الأفاضل وكان إذا بدأ نزول المطر يقول اللهم طيبا نافئا اللهم طيبا نافئا اللهم طيبا نافئا وإذا سمع صوت الرعد يقول يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإذا انتهى نزول المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته أيها الأفاضل ولموسم المطر تعلق بالفقه ففيه يتحدث الفقهاء الأفاضل عن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد وهو الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وكلا الجمع قد ثبت في السنة وهو من باب التيسيرات الشرعية والتخفيفات الدينية وقد قالوا المشقة تجلب التيسير وقالوا الأمر إذا ضاق اتسع وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله أئمة المساجد واجمعوا بين الصلاتين عند نزول المطر اقتداء بسجل البشر حتى تقوموا بالشغل من الكوثر فالجمع رخصة شرعية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه متفق عليه أيها الكرماء وقد شرع لنا ديننا الإسلامي الاستسقاء عند جذب الأرض وقحط السماء فندعو في مصلى العيدين مع ركعتين أو يدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر أو يدعو الناس في مجالسهم كل ذلك ثبت في السنة ويسن أيضا في هذا الموسم دعاء الاستفحاء عند ملء الأرض وسكب السماء ثبت هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه حيث دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس فطلب منه أن يستسقي فاستسقى فمطرت السماء أسبوعا بلا انقطاع وعاد رجل في الجمعة المقبلة وطلب منه أن يستطفو فاستصحى فأقلعت السماء وخرجوا يمشون في الشمس بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم فادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء رزقا للعباد والصلاة والسلام على رسوله الذي علم الناس الدين وهداهم إلى التقى والرشاد وعلى آله وأصحابه الذين نشروا رياح نصر رياح النصر والفوز بالبلاد وعلى كل من سار على نهجه ونهل من من منبع الصاف وعل من منهله إلى يوم الثلاث أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون كما يكون المطر نعمة قد يكون نقمة فادعوا الله الغيث النافع فقد ينزل المطر ولا ينفع بل يضر لذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله تعالى الطيب النافع أيها الأفاضل إنه قد يتسبب القحط والجذب من ذنوب الناس ومعاصي العباد فيمنع الله المطر كما أخرج الإمام الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما هتموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا طفقوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القدر يقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال العلامة الكوفري في تفسيره قال الشعبي خرج عمر رضي الله عنه يوما يستسقي فلم يجد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت المطر من مجاريح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اللهم أجدنا غيثا مريعا نافعا غيثا حنيئا مريعا don kuwa taken hudubanmu na wannan mako shine tunatar da 'yan uwa ga baki daya game da yanayin da muka shiga na ruwan sama hakika lokacin ruwan sama lokaci ne na ni'ima lokaci ne na saukar rahmar ubangiji wato tausayinsa ga bayi lokaci ne na saukar da arziki lokaci ne da ake shuka kuma a yi fatan girbi lokaci ne da 'ya'yan marmari da kayan gona suke samuwa lokaci ne da dabbobi suke samun ciyayin da za su ci godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu hakika tabbas ubangijinmu mai girma da buwaya ya yi gaskiya a cikin faɗinsa da yake cewa daga cikin ni'imominmu a gare ku kuma muka saukan muku da ruwa gwaggwadon bukata sai muka saukar da shi a ƙasa kuma mu a game da ikon tafiyar da wannan ruwa muna da ikon mu aikata haka bayan wannan ya sauka mun saukar da shi sai muka halitta muku gonaki gonakin nan suka fitar da dabinai suka fitar da ilabai a cikin gonakin kuna da wasu ƴaƴayen marmari masu yawa daga gare su kuke ci sannan daga ruwan sama muka fitar da wata bishiya da ake ce mata bishiyar zaitun wacce take fita a wajen da ake ce mishi tsuri sina tana fitowa da tuhun tana fitowa da mai ana samun mai daga cikinta sannan kuma tana kosar da masu cinta babban malamin tafsiri al-imam ibn kathir alaihi rahmatullah ya faɗa da kashin waɗannan ayoyi yace ubangiji subhanahu wata'ala yana tunatar da bayinsa a game da ni'imomin da ya musu waɗanda ba za a iya iyakance su ba kuma ba za a iya kirga su ba daga cikin su akwai saukar da ruwan sama a gare su kuma gwaggwadon bukatar su Allah bai saukar da ruwan nan ba ya yawa ta yadda zai ɓata ƙasa kuma ya ɓata rayuwar mutane sannan Allah subhanahu wa ta'ala baya saukar da ruwan nan ya zama ɗan kaɗan ta yadda ba zai ishi shuka da kuma ɗayan marmari da suke ƙasa ba sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da ruwan nan ne gwaggwadon buƙatar bayi har ma ya kasance irin ƙasashen da suke buƙatar ruwa da yawa amma kuma ƙasarsu ba ta iya shanye ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa daga sama kaman ƙasar Masar. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan ruwan a cikin tekuna da kuma cikin kogi, sai ruwan nan ya rika tahowa daga tekunan nan daga cikin koguna domin shayar da wannan ƙasar domin a samu shuka a samu yabanya mai kyau. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ce mana, shin wai ba su gani ba ne? Mu ne muke koro ruwa su tafi kasashe waɗanda suka zama masu bukatar ruwan nan sai mu fitar da shuka wadda dabbobinsu da su suke ci bayan ruwan ya sauka shuka ta fita sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma muka saukar da arziki daga sama kowa ya san Allah subhanahu wa ta'ala baya zubo da nehohi daga sama amma abin da ake nufi da arziki nan kinaya ce da ruwan sama sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da iska wacce take kowa wacce take ɗauke da mulamulai na mitoci ko kuma giram-giram na ruwa sannan kuma ya rantsuwa da giragizai waɗanda suke ɗauke da ciki na ruwa. Al'allamatu sa'adi ya faɗa yake cewa su ne giragizai waɗanda suke ɗauke da ruwa ne yawan gaske wanda ruwan nan Allah subhanahu wa ta'ala yake amfanar da bayi da kuma garuruwa da shi. ‘Yan uwa, hakika ni'imar ruwan sama mai girma ce kuma rahama ce ko tausayi ne daga ubangijinmu mai girma saboda haka ya wajaba a tunatar da bayi a faɗakar da su game da hukunce-hukuncen da shari'ar musulunci ta tsara a game da ruwan sama da saukarsa da kuma lokacinsa ɗan uwa saukar ruwan sama ko ruwan sama yana da alaka ta kai tsaye da sauki wasu suna kafarta ta sanadiyyar ruwan sama wasu kuma suna zama masu imani annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya faɗa mana a cikin hadisin zaid ibn khalid yace wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya mana sallar asuba sai ya waigo sai ya ce shin kun san abin da ubangijin ku ya faɗa mini yau sahabbai gabaki ne suka ce Allah da ma'aikinsa su kaɗai suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ubangiji na ya ce yau an yi wa an wayi gari a cikin bayina akwai mai imani da ni akwai kuma wanda ya kafa duk wanda bayan an yi ruwan sama ya ce an yi mana ruwa saboda falalar Allah da jin kansa da tausayinsa to wannan shine wanda ya imani da ni kuma ya kafirce ma taurari amma wanda bayan an gama ruwan sama yayi canji yace saboda tauraro kaza ya bayyana a sama a ɓangaren gabas ko a bangaren yamma ko a bangaren kudu shi yasa aka yi ruwan sama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine wanda ya kafirce mu Allah kuma yi imani da tauhidi wannan na nuna mana ashe ruwan sama daga Allah subhanahu wata'ala yake kuma ya tarbiyyantar da mu akan godiya a gare shi da mai da al'amuran mu zuwa gare shi a lokacin da ruwan saman nan ya sauka dan uwa ya wajaba a gare mu a lokacin da ruwan sama yake sauka muka shiga wannan yanayin mu kula da mahallanmu mu gyara kwatani mu samar da hanyoyin wucewar ruwa abin da kai shi ne za ka ga mutane saboda tsabagen ƙazanta daidai lokacin da ruwan sama yake sauka daidai lokacin da za su fito da bololi daga cikin gidajen suna an giza su a cikin kwatani wanda sai ledoji da tsummokara da ƙazanta kala-kala za su je su taru su toshe wajajen da ruwa ke gudana sai ruwa ya tsadawowa gidajen mutane wannan na haifar da ambaliyar ruwa har ma wani zubin a rasa rayuka wani zubin kuma cututtuka munana su wasu a tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da tsafta addinin mu na musulunci ya umarce mu da kula da mahallan mu bai kamata mu zama kazamai ba taken addinin mu shine at-tuhur shatrul iman sarki rabi ne na imani har karin magana ake ana cewa annawafatu min al-iman tsafta tana cikin imani bai kamata musulmai su zama kazamai ba ‘yan uwa, rayuwarmu gabaki ɗaya an rataya ta ne da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa hatta lokacin da ruwan sama yake sauka ko kuma yanayin ruwan sama akwai nau'uka na zikiri da addu'o'i da shari'ar mu ta musulunci ta karantar da. Al-Imam Abu Dawud ya waito hadisi. Riwayar Sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ita dai iska da take zuwa tare da ruwa wani tausayi ne ko kuma wani sako ne daga Allah tana zuwa da rahma tana zuwa kuma da azaba saboda haka idan kuka ga iska kar ku zagi iska ku roki Allah subhanahu wataala alkhairin da ke cikin iskan nan sannan ku roke shi ya tsare ku da sharrin da ke cikin iskan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan iska ta taso za a yi ruwan sama ce ce ya Allah ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan iskar da alkhairin da ka aika ta tare da shi sannan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin ta da kuma sharrin abin da ka aika ta da shi manzon mu sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da cewa kada ku zagi iska domin ita iska yar sako ce a wata riwaya yace umarnin ta ake yi al-imamu abu dawud ya sake rawaito hadisi daga nana aisha radiyallahu anha tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokaci kwara ɗaya yana kyankata dariya ba balle hakan ga saman gasar bakinsa sai dai manzo Allah sama ya kasance yana da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga girgije ya taso ko iska tana kakkadawa sai a fuskanci haka a fuskar shi sai a ga fuskar shi ta canza sai wata rana na na na yi ce sai na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi mutane idan suka ga girgije sai su ta munna suna fatar ayi ruwan sama amma kai idan ka ga iska sai fuskarka ta canza sai ka shiga cikin damuwa me yasa kake haka ya ma'aikin Allah sai ya ce ya ke Aisha me yasa ba zan yi haka ba ai ba ni da tabbas din cewa wannan iska kila azaba ne a cikin ba ki san mutanen da aka halakar da su da iska ba wasu kuma mutane sun ga girgije sun ga girgije da hadari sai suka ce ai wannan hadari ne da zai mana ruwa ƙarshe na azaba shi yasa in iska ta taso aka umarce mu a cikin ladabi na addinin musulunci mu yi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma unfilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma unfilat bi dan uwa idan ruwan sama ya fara sauka ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kasance yana addu'a yana cewa ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ruwa mai amfani da larabci na ce Allahumma fajiban nafi'a ya kai ta yin haka har sai an gama ruwan sama sannan a lokacin da ake ruwan sama sai aka ji karar tsawa da walƙiya sai manzon sama ya ce yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi kenan idan tsawa ta zo sannan idan aka gama ruwan sama akwai zikirin da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa an aka gama ruwan sama mu ce muqinna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwan sama da falalar Allah da jin tausayinsa ɗan uwa ruwan sama na da alaka da mas'aloli na fiqh mas'alar da ta fi fitowa fili wacce ke da alaka da ruwan sama ta fiqh ita ce mas'alar hada salloli guda biyu a lokacin da ruwan sama ya keke ake kayinsa mutane kuma sun zo sallah musamman sallar magriba da sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ruwan sama ya sauka yana hada magriba da isha'i domin tausaya ma al'umma domin jin kan al'umma Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya zama rahma da tausayi ga al'umma sannan sauki da sauƙaƙawa da tausasawa da rautasawa na cikin alamomi na shari'anmu ta musulunci. Ƙa'ida wacce ta zama mashahuriya a cikin fikihinmu na musulunci tana cewa tsanani na jawo sauki, sannan kuma ƙa'ida ɗaya tana cewa al'amari idan ya kuntata musulunci yana yin wadaki, sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake Ubangijin ku bai sa muku wani tsanani a cikin addini ba. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace Allah yana son idan ya muku sauki ku ji wannan saukin kamar yadda kuke aikata al'amura masu girma a cikin addini dan uwa masu daraja daga cikin mas'alolin da shari'ar musulunci ta sanya mana waɗanda suke da alaka da ruwan sama shine a lokacin da aka samu fako aka samu fari shari'ar mu ta musulunci ta umarce mu da roƙon ruwa nau'in roƙon ruwa guda uku ake da su a cikin shari'ar musulunci ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tibu bayi ya tafi mutane ya dauki mutane a tafsilin idi yayi sallah raka'a biyu yayi kutuba yayi wa'azi sannan yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da al'umma ruwa a lokacin da aka samu fari hanya ta biyu ita ce liman ranar juma'a kan mimbari yayi addu'a ya roki ruwa masu sauraron sa kuma su ce amin sannan hanya ta uku ya halatta duk inda mutane suka suke zaune su yi addu'a roƙon ruwa dukkan waɗannan hanyoyin guda uku sun tabbata a cikin sunna sannan wani abu mai ban sha'awa a cikin shari'ar mu ta musulunci ta halatta mana kuma mu roƙi ɗaukewar ruwa a lokacin da aka roƙi ruwa ya yawa ruwa ya yawa to ya halatta a yi abin da ake ce mishi du'a ulistisha kamar waccan da ake ce mata du'a ulistisha duka waɗannan guda biyun sun tabbata a hadisin sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar juma'a yana kutuba sai wani mutumi ya shigo masallaci yace ya ma'aikin Allah hanyoyi sun tsaya tak hankoki sun tsaya tak hanyoyi sun toshe ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ruwan sama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya hannayensa guda biyu ya ce ya Allah kai mana ruwa ya Allah kai mana ruwa ba a tashi masallacin juma'a ba sai sai da ruwan sama ya fara sauka a sama sai da aka yi sati guda tur ba a ga rana ba ruwan sama na zuba juma'a ta zagayo wani sahabi ya sake shigowa ta wannan kofar da wancan sahabin na wancan juma'a ya shigo ya roki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce hanyoyi fa sun toshe harkoki sun tsaya ta ruwa ake kai ya manzon sama ka roki Allah madaukaki ya roki ya dauke mana ruwan nan manzon sama ya daga hannu yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya dauke wannan ruwan saman sai ga abbai sun fita suna tafiya a cikin ruwa ɗan uwa kai da rashin ruwa suna da alaka da sabo da zinubai da mutane suke aikata a lokacin da sabo yayi yawa to Allah subhanahu wataala yana da rabon mutane ya dauke musu ruwa ko kuma ayi ruwan sai ya zama matsar ba zai zama gai malaman lugar larabci sun yi kokarin bambanta tsakanin matar da gai gai shine ruwan saman da ya sauka kuma ya amfanar matar ruwan saman da ya sauka ko bai amfanar ba ko ya cutar al-imam tabarani ya rawaito hadisi riwayar sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace abu guda biyar idan kuka aikata sai abu guda biyar sun sami idan kuka aikata abubuwa guda biyar to ku jira abubuwa guda biyar daga ubangiji subhanahu wata'ala a matsayin sakamakon waɗannan abubuwa guda biyar da kuka aikata abu na farko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane ba su taɓa maida taɓa alkawari saba alkawari ya zama ɗabi'ar su ba ba ce sai Allah subhanahu wata'ala ya dora musu abokanan gaban su sun zama su suke son abokanan gaban su arna kafirai makiya Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya dora su akan musulmai saboda musulmai sun zama sun mai da saba alkawari ɗabi'ar su karfe goma za a yi taro sai karfe sha ɗaya kowa ya mai da wannan a jikinsa an saba ba wani abu bane ba laifi bane